أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بالله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalin sunna da jama'a wanda ke mulkar kada abin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau Juma'a shidda ga wata na Juma'a da tsari yau muna da juma'a shidda ga watan jumada saniya wanda ya daidai shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga wata na farko shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata muna cikin surutun nahar mun tsaya muna cikin aya ta ɗari da shidda lokaci ya zo ƙarshe kina insha Allah yau za mu dasa wannan aya ta 106 kahin nan akwai wata el fa'ida ko fadala ganin ba sabuwa ba ce lafiyar tsarin bayani ne da yadda ake yin abu akwai matsala ta yin wasu azkar bayan asuba da bayan magariba amma ana yin su ne kahin ka canza zama ko kahin ka ma wani magana da ka sallama sallah ba ka barin alƙibla ya kayi su kuma ruwa ta tabbata gurare da dama a takin su sai albani da cikin dai duka inda ya taraju akan abun wanda wata sunna ce tabbatatta ga lafazin da lafazin ya zo daga cikin lafazin yace kana qabla an yansadif wa yatmi rijlayhi min sunnati al-qur'an wa sunni لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يكرن تولى عشر مرات wannan addu'a manzala ce duk wanda ya karanta kahin ya juya ya limke ƙwahuwan shi na sake zama na sallala magariba ko su ba wata ruwa ƙabar an ya takallam kahin ya yi magana iya wani wannan addu'a kamar haka la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ce karanta wannan so goma ga roman da zai samu ya ce kuti ba tallahu bi kullu wahidatin asara hasana wa muhi ya ta'anu asara sayi'at wa rufi allahu asara darajat wa kanat lahu hirza min kulli makaruh wa hirza min ash-shaytan ar-rajim yace wa lam yuhid bi dhanbi an yudrika wala shirk kuma ce wa kana min afdal an-nas amalan illa rajulan ya fududu ya kudu akadar mai makara ya ce wanda ya karanta wannan addu'a kawo goma kahin ya juya kahin sauya zama a sallar asuba da magariba asuba da magariba yau da wani addu'a sau goma za a rubuta mai kowace ɗaya kamar za a rubuta mai ladan hasana hasana goma lada goma a kankare mai zinihi goma a ɗaga mai daraja goma kuma za a ba shi kariya daga dukkan wani abin ki kuma zai samu kariya daga shidan abin jefewa ba da yaya wani zinihin da zai rushe wannan aikin sai dai shirka ce da Allah kuma a ran nan iya daga cikin mutane da suke kowa aiki na kwarai sai dai uwan da yi yawan abin da akwai ruwaya maimakon goma ɗari ka tsaye ɗari kenan kana a akwai ɗari annabi ya ɗari akwai ɗari ta tabbata ta ma kenan ko kai goma ko kai ɗari shi dai ladan ta wani a kowace ɗaya ne za ka samu fadala kowace ɗaya lada goma kan gari jini goma a ɗaga maka daraja goma ka samu kariya daga shi nan a ba ka kariya daga dukkan wani makaru wannan ƙawa goma bayan magariba da bayan asuba idan kai sallama kana limanci baka limanci kakka juya ka sake zo kuka yi magana sai kai ƙawa goma kallon za ka wani gara ba sa insha Allah ba ko biyu za a bi mata insha Allah gata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd bi yadihi al-khayr yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kur qawu Allahumma bismillah
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم na'am yanwa kun san matsala da ta sa lokaci aka kafa dala don su da yawa mutane an kai su an baro su da romo na ƙarya fadala ta ƙarya da yaudara da shirka ma a cikin lokaci da yawa an adam iya son banza Mm, son banza kuma so tun da akwai abin da ya tabbata a sunna kenan mutane maimakon ka kama banza to kama na kwarai kenan maimakon ka kama kama kame shi ake gata ka sunna domin wa manzo na kalma musulunci bai bukatar kai ƙarya ka sa ayi ibada abin da ya tabbata qur'ani ko sunna sun wadatar da kai duk abin da kake nema ko a ciki ba sai ka je da ba mu kawo ta hanya da ba san ci kokari a wadatar da sunna kurum tun abin sun tabbata a sunna tabbatatta ba tsari bane ba na wani kowa na kowa ne manzon da Allah ya kushe hujji Allah ta taimake mu da aikatawa muna cikin bayani fadar Allah subhanahu wa ta'ala من كفر بالله من بعد إيمانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانه دون وان دي كافر شيء مع الله بايا إيمان تو الله سبحانه وتعالى من بيان ساتي دي غباتنا آية سي الله توجي وإن ساكمكم da za a faɗi na kahurci kayan a gaya ma sakamakon sai aka toge wasu ko a wani hali ita illa min ukuri wa qalbuhu mutma'innin bil iman sai wanda aka tilasa wajen yin kafirci a baka ya wani aiki ko wani amma wa qalbuhu mutma'innin bil iman amma zuciyarsa cike take da imani kina shi wannan bai cikin wannan wa'idi ko azaba da za ka ita ta yin kafirci ga Allah kina ka wuce a baka a aikace ba zuciyarka ba kai da ba an tilasa ma ne bai daga cikin lahi da Allah zai kama yace walakin amma wanda ake magana wa idin za'ama azabar sakamakon kafirci yace man shara bil kufr sagara wanda kafirci ya ga miki zumana har zuci yayi abaka ko da gaba har zuciya ya yarda wannan sune fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sun suke da kushin Allah da azaba mai girma kuma karkashin wannan bangare biyu bangaren ma'ana malaman aƙida kuma su kira zuwa tauhidi wajen gaugawar yankewa mutum kafurci da wani aiki a hatara akwai buƙatar bincike da sanin meye shi ne wanda wannan kalma kayan ka ce wani kafuri ne da kuma mu sani cikin babu aƙida akwai bambancin kufur a ce kufurin wa'ayin ka ce wani kai kafuri ne da maganar aiki kaza kafurci ne abin da ya sauki bai da mushkila kai kana ce ai kaza ka huce ne kaza ka huce ne to amma yanzu wanda yi ya kai musu dalilai rashin samun da'awa rashin fahimta ka rashin samun wani abu da bai samu bai samu bayani ka abin ba iya da bambanci ko da yawan aiki shi ne kira ka ce akwai bambancin ka ce wani kawuri ne shi ne haɗari kenan akan haka shi mai ce wani kawuri ne wani kawuri ne kai hankali bangare na wanda shi kuma zai ce ainihi na kalmar shahada ina sallah ina azumi ba a ce mini kahuri an yi kaza kaza isa ta usama ta kaza kaza shi mai hankali domin ya tabbata a qur'ani ko sunna ka hurtar da musulmi ka hurtar da mai imani a cikin nasin cikin tauba Allah iya bayani kan wasu ayatin tabuk cikin musulmi suke sallah azumi haji haji ake da su amma a cikin tahiya wasu sai suke wasu kalamomi na suka manzo Allah da sahabbai wannan labarin kayan aya ta zo wani ya gina manzo Allah labarin da abin da ake cikiwa suna zawa da ke mutumin ya ji su kwanta masa hakuki huri ba ne sun zo kayan su kawo uzuri Allah sabkar wal insa ala tawhid لأولون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة من عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعم muna ɗauki bakin abin da muke so mu bukata don dogo aya ce jami abinda abinda muke so kuma magana ana maganar cewa ina sallah ina azumi an ce mun kafu a wannan jama'a na muku labarin ga matsayinsu amma ga kalmomi da suka yi na sukan addini ko manzon Allah kalmar su Allah ta wala in sa'alta inda zaka tambaye waɗannan mutane da aka baka labarin su kayan su zo su ka uzuri aka da aka sauka da wani aya inda zaka musu tambaya me yasa suke irin wannan maganganu la yaqulun inna kunna nakhudu na'am za su ce maka ai mu muna ɗan tattaunawa ne cikin muna rage ne ta ɗan tafiya tafiya ce kasa ana tattaunawa ana ɗan kalmomi ana rage tsawon tafiya wannan abu muna ɗan wasa ne wannan ba su zo ba suka hudu kafin su zo aka saukar da ayar alkur'ani kuma a cikin tahiyar ana nan hega su sun zo su kawo uzurin su kare kansu da abin da aka ji suna faɗa suna zarwa tuni bayani ya zo zuba za a iya jiran su hega su sun zo kada da kada wala wani masu muna dan wani tattauna wani muna dan wani ai ba rage tafiya ne da mu Allah balla wani kayan su su kala su kare kansu ƙarya tun Allah ya faɗi ga abin da za ka gaya maka to idan suka ce suna tattauna wasa suke yi kul ga musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kun tasabirun a cikin wannan uku ne da na wasa shin da Allah ne kuke wasa ko da ayoyin na Allah ko da manzon na Allah ne kuke wasa an wani na cikin wasa Allah to Allah ce na kulla ta la ta atazu a wannan ba a bukata hamdarun hamdarun ƙarya ne Allah ce kada kafartum ba'da imani kun kawurce ba kun kawurce Allah ce ko min ma da tabbatar ce ba'da imaniku ba imanu ka kenan ba imani ana kawurta haka ko me kawurta ku aiki kalma ta kawurce ki ai hankali ka ce kana kawurta ka haka cikin wannan sura akwai julas abin sanannen likita ce doguwa mita ta ƙici wani cikin munafukai a farkon lamarin lokacin yakin tabu iya ana kai ana ba da gudunmuwa hatta da mata suka suna kawo sarƙarsu ɗan kunne su ba da gudunmuwa ta jihadin fi sabilin da sai julas akwai agolan shi amir yana gani sai ya ga ubanshi mana mutum washi ne sai ya ga mai hali mai wadata ne amma ba abin da ya bada ce ya jula kana ji abin da ake yi masallaci ana kai gudunma ba kai koyi ba ita ba yaro na abin da muhammadu ke hodi gaskiya ne jiki mai ma hankali da shi ke rike shi firmin shi a'a shi kuma wani yaron jula su kuma mai tarbiyya kai shi ke masallaci ka sallah ya imani kuma da gashi abin da hodi ya ce kai kai kai jula ya ce wallahi duk duniya ba wanda yake da hannu a kaina na isa ne na kyautata maka duk duniya kamar komi amma yau kayi wata kalma wadda idan na ɓoye ta na cutar da Allah da manzan shi ita wallahi ka shirya zan kai labarin ga manzan Allah zan ba zama manzan labarin abin da kawai gaskiya ban kawai ka kurin ka shirya kurin ka kare kanta yaro ya zo ya ce ya rasu lalla ga abin da julasi ya hudu julasi ya ce ya akira wuce su da man haukai da mun yi ɗan wa'annan harin kullum da suke haukai da hudu su ake hukun haukai julasi iya zauwa aka ce yanzu jilas kai ne ka ce kaza kaza kaza kaza ce ni ga dole haba aka ta yanzu ne yaron kai yanzu duk tarbiyyar da ya maka shi da kanko ka mai kai alkan jilas ɗan wani aka bai ta kun kai ƙarya yaro eh yaro tsuntsu hikta ya Allah Allah ka hudda ni Allah ka bamu wuta ana nan ana nan ta an juma jilas ya kai juma za ka ga kuma manzo Allah ya canza ya shiga halin wahayi ya shiga halin wahayi sai kuma bayan kai wahayi ya cewa wala qad ya halifuna billahi ma qalu
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
التي يحلفون بالله ما قالوا كل هذا سيتكون نبدأ بياني سنة رنقوا da Allah ma ƙalu su ba su faɗa ba Allah ce wala kad ƙalu kalmatar kufur Allah ta fita haƙiƙa su kuma sun yi kalmar ta kawuci yayi wa kafaru ba'd islamihim sun kafirce bayan musuluncin su dan wa'annan kaga da ta kai wa kafaru ba'd islamihim kirkan wani yau gare ka dan kana sallah kana azumi kai shirka kace ba kawo kaka kuma ka tabbata ka kauta shi magana ke nayi ni yan wa banna iya kafirtar da musulmi ne kuma ta kafiri da kai ka baka zama kafiri amma kana shirka ta kai musulmi ne kai ya ce ka da mushrikin ka kun sai ba ka zuwa an ce mu mushrikai an ce ni abin da gima in kai musulmi ne sai mushriki ni nake da matsala ni nake da matsala mu shi ne ce mako hadarin da cewa kafiri ne dan ruwa ta tabbata har kuma musulmi magana ka cewa makalli akhi ya kafir fa da ba bi haduma duk wani dan wani kawuri ne wannan kalma da ka ce ma wani kawuri ne ba ta haduwa kasa shi wancan muke shi ma mai cewa wani kawuri ne ya hankali ka yanka cewa wani kawuri ne ka bincika ka yi takaɗaɗa don ce wani kawuri da ce wani kawuri ne manzala ce to wannan ba ta faduwa ƙasa wata ruwa manzala ka ta za ta je wadda ka ce ma kawuri ne in ta je daidai ne ka yi ta fara idan ta je ba shi ba ne ba ya ce baya baya ta koma ina ta koma ga mai hudunta to ke mutum ya hankali ka yi kacin wani kai kawuri ne to ka yi da karuwa to kaga a nan cirewa ba a kawo ta kaga gashi nan sun ka sun ka hutu bayan sun ci a nan ne wata kasar julas karkarwa a siriyar tunu nan dai yi haka ne da magana wasu haka ne ya hudu to hikimar allah kullum mutum a ce dogara ga allah akan gaskiya in da ka tsoron Allah ko akwai matsala Allah zai baka mota amma duk Allah ya tsaro maka da Allah ce in ka tsoron Allah ko ka hango matsala kai abin da Allah ke so wannan yaro inda ya biya abin duniya matsalar duniya ya gama yaro shi ne ce masa ko mace ce mace mai gidansu kuma kuɗi ne mace ko shi ne amma bai jibi wannan ba yanzu na abin da wannan yaron yi sai ya ce ci uban mijin uban daga nan nan shi wannan kasa da yawa adam nashi mun hauci a rishin imanin kwarai ne da zai tabbatar da manzon Allah Rasulullahi ne wannan abin sai abu da kanka shi daga shi sai ki amma kashi Allah ayat ta farko daga ne ya gyara imanin shi kuma wannan yaron sai ya san wannan yaron sama da da shi domin yaron ya mai sabon huta daga cikin munafurci alaka shi da Allah ta gyaru shi ya zama kyakkyawar alaka da kanshi da mijin shi ka kowa ya huta ne ne wa dogara ga Allah fura muna magana da aka magana cewa ba a kawo ta ina kada ɗazini kan kai wazara ka taubar kanka ka yi hankali da aikin shirka ka yi hankali da aikin kawurci ko kana sallah kana azumi kuma me yasa malamai magabata ta mata da su malikiya karanta iziya ka ta mutu dalilin ka ta azkari zuwa sama ka karanta za ka kitabu ridda me ridda ka ce kufur da musulmi ka hulɗar musulmi ka yi musulmi ka yi hankali akwai aikin da ake a kafurta in wayo abin da ake ko sanar da ke mutum ya kiraye aljani ko a ci baka wuce ma duniya ma da ni ya kira roƙa ya ido haka kaya ido to me ya bambanci da muke nata da uzza in wani ga wallahi ka kira malaka jibril ka ce ya jibril ya jibril ka ka huta shi da kan malaka ku a ta ce ruwane ne ba an ma malaka jibril da kira ba ruwane ba kiran wani allah ya maka wuce ba wata shi ba babu wani zaɓani na kun lalacewa ba kiran kowa ta Allah ko aljani ko mala'ika ko waye banda Allah to sai kai shike na ce kuma a shike ba ne ba ta karuci ne ka kama sunan qur'ani ka sa a talan gada da mun biya bukata dan uwa a yi rubuta qur'ani da jini tun a jin abu da ke nuwa tun a yi hankali a yi kokarin gyaran aqida a kauce mu shirka da Allah kakai wasa ita hira ba ta yi damin garba kai shirme ne in har kake ko ka kare kanka wani ya kare ka gaban Allah ba mai kare ka naka mazan mu da matan mu wallahi ai kokarin ahwalka ana cikin duhu kuma wasu ba sa so a shiga haske so suke a cikin duhu kullum ka gani Allah ta mutu Allah an sa ta gane gaskiya yanzu dai nan ka gani misali na muka gana mu yi hankali wajen aiki misali na cewa ba a zauga mutum zai yi aikin kawurci akan rashin sani ko da wani daban da ka bincike shi hadin bin bin abi barta annabi ya huto bude maka ya zawa maka hadin musulmi ne ya je bada amma dan adam kuskure kuskure hadin sai ya diba ya gani shi bai da alaka ta zubunci da qurayshawa a can a makka akwai dangin shi shi dan tunanin ya ma qurayshawa abin kirki su kula dangin shi wannan sai tunanin alhali ba a so su san muna hanya don wani adawa baka saboda san abin da ka tankara sai hadu sai takarda da hannun shi ya aina daga halin albarta zuwa ƙwarishawa ga muhammad nan ya kama hanyar zuwa gare su kene ya tona asirin musulmi wani takarda ya yi ba wata mace ya sallame ta ta kama hanya ta tafi maka kwanta kai ta kayan aji bayan ya bada manzo Allah kan su waye cewa akwai wani a cikin ku ba cewa nan akwai wani a cikin ku ya ba da takarda a cikin kudi shawa kayan ku ji amma maza ka ai abin da ka hinta ji wani yato manzo Allah ya ki alida wuri ya ki ya ki da alida wani cikin sabanan su sunan shi ake su kuma ta tsara ko fara kawai waye ta tabbata yace maza ku je rauda ka hawurin a ga wasu annabi yana hanya wani masa labarin ku je daidai wuri kaza za ku samu wata mace a kan raƙumi akwai takarda da aka ba ta kai ma ƙurishawa ku amsu wannan takarda daga hannunta aje kama hanya suka kama suka sun je kuwa a can suka same ta bai wa Allah an ba ki takarda cikin rukunin ki ba mu ta ce a ni ki ba mu bai wa Allah a ba ku kada sai a dace Allah wallahi zan gaskiya ce wallahi ko ki ba mu takarda ko mu miki zurfi wa miki sai mun samu don mun san akwai takwara don mun san cewa akwai takarda a wajen ki kuma haka ne ko ki ba mu ko miki zurfi kuma komi da takarda za a tsaya ba da suke suke da suka maza maza maza maza dan jaraba a cikin kai a kan ma cikin kitso can a cikin gashi ta ɓoye ta karfe ta ɗaga ta hudu ta ba su ba su ba buɗe suka saka da suka mazan suka daga takarda ya buɗe saka daga hatsi bin albasa da surutu da komi zuwa ga ƙorishawa ko ya ji hatsi maza maza ake azuru shi iya zawa ta yarsu da kakai gaggawa kan lamarina umar ya rasulullah kamar ko kamar shi kamar shi kai rasulullah kamar shi kamar ko shi kai rasulullah muna hukin mu muna hukin kamar shi kai rasulullah ya rasulullah ka ka mun garaje ka mun garaje sun abin da Allah ya gani ba na shakku game da addini ba na shakka game da addini musulunci wannan ni nayi ne dan kore shawa su ga ni ma na wani ce na san ba su labari na bai mutu maganin komi Allah ce ma duk wanda ya je badar gaba daya ku yi abin da kuke so an gafarta mu kada ya je kaga anan an wani ne ka ke wani aiki ne na zahiri amma a zuciya ba da bai ba ta kuma ba a kashe shi kurun haka mun ta kashe shi kurun ne mace a kaga garaje ita kenan mutum ne kan yi wani aiki cikin wani wata wata tawili wani furjin sani ko saboda abin makaruci ne ba kenan a bar shi a mushi bayani ya gane abin ka hanga cin ka dadi a takaice dai kowa ya hatara kai mai kafurtawan kai hatara kai daga kafin kace a ni mana kafurta zan sanar azumi kada dai masu azumi hasanar jihadi fi sabilillah kun bayan manzon Allah amma kafurta su bayan imani bayan musulunci Allah tanke mu ci gaba ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين man kafara billahi min ba'd imanihi duk wanda ya kafa ce ma Allah bayan imanin shi kuriya sai wanda aka tilasta zuciya cike take da imani walakin wanda ake magana mai laifi an sharaha bil kufr sadaran wanda zikirji shi ya yaye ka hurta hakkin shi kenan to wa'annan su kafa ce ma Allah bayan imani fa alaihim ghadabun min Allah kushin kushi ya tabbata daga Allah akan su walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma yace zalika wannan hukunci da Allah musu bi annahu mustahabbu alhayat ad-dunya ala al-akhirah fi rayuwar duniya ne akan lahira wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah bai shirye da mutane kawurai zuwa ga abin da suke nema domin a ce na akwai shiriya ta mutumin da ya gano gaskiya da gangan Allah kake barin shi bai samun shirya ta nan duniya ma haka samun gidan aljanna ba su bai bashi na aljanna ci gaba ulaika أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون zalika ulaika wa'annan mutane yanzu kafirce bayan imani ce ulaika لذلك تبع الله على قلوبهم سنة وان الله تبع الله على قلوبهم الله يريد زكتي يريد زكيا أرقى وأزي وأزم بيشغا أريد زكيا تزومي وتحكمة الله وحكم الله كنا متمن ده زكيا يا ده زكيا يا غانو زكيا كل يكمي ده متمن وادا با تشكين الله يمي قندم gaban kwanan wa'azin bai ji shi kenan babu iya cikin mummunan azaba Allah ki ma bawa bai gadi da dan ai haka kurum Allah sai ya zuciya kurum ko ai wani kun bai shiga kurum shi Allah tafa Allah alai ya Allah ya rige zuciyar tafa Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ya rige zuciyar ba ta ganewa jin bai ji da ganewa haka bai ganin ayatan ayati an don aka ma haka an gama da shi iyaka azaba kai an kare shi babu zuciyar ba ta gane komi jin bai jin abin kwarai gane kullum mai ganin bai ganin aya ta aya ce shi ke an gama su ya ce wa ula'ika hun magafilu wa'innan su ne gafalallu Allah kiyaye ya ce لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون kuma kasiru لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون wa'innan mutane
وإن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم هاجروا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
yanzu mun yi bayanin wasu munafukai ko kafirai to ga wasu kala ta mutane cikin musulmi du'afa da suka samu rauni ba su samu damar hijira ba tashin warko Allah ce sun inna rabbaka lillazi ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
summa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka ya Muhammad lillazina hajaru min ba'd ma fitinu wan suka yi hijira bayan an fitine su da kaloli na azaba na gallazawa kenan a garin makka ba su damu daman hijira ba daga baya suka yi hijira sun majahadu wa sabaru suka yi sun wanda daga baya suka yi jihadi kuma suka yi haƙuri akan wannan jihadi suka yi haƙuri akan cutarwa akan imaninsu inna rabbaka min ba'diha kalle ubangijinka bayan wannan hijira suka yi da koma shiga layin sahun masu jihadi bismillah jirmi la gafuru rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne da ya gafarta musu abinda suka yi ma a baya yayin mata a cikin dukkan
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yau ba ta ake kudu nafsin nan wanda aka so da yawa akwai wanda zai iya gano gaskiya ya san gaskiya amma tunanin wani abokin zama yau mutum kowa ta kan shi yake hatta da an kowa ce kowa ta kan shi yake yace hatta hatta da manzanni shi ne hatta mace manzannin Allah Wace ranar ke tun da akwai rana kai da kasa gobe kiyama ba mai kare ka a nan sai wani ya sa ka bar hanyar Allah ka bar maganar Allah kuma za kuma za ka gane farkon lamarin yau ana ɗaukar ranka abokai ne da iya ne uwaye ne abokai ne duk wani masoyinka ba mai iya cewa a bar shi ko a ɗauka a makarar an yi sama ce ku nemo ku nemo nemo ma da kawo ku ga a ya kai ko kuma kowa je ka ba abin da samka sai je ka dame su da wari kura ba abin da zaka musu bayan ta kai ba gida a ƙaura unguwa a ƙaura sau tsanin ka kurin kai ne wani gima su zo ba ni bai kamar ni kamar yadda kan adam shi ne wani cikin magabata na sarakuna zalimai ne zo wajen wasu kullum wani mutane malamin magabata masu tsoron Allah sai barazana shi wani gambiya mara dini wani ba san kowa ne ba san kowa ba ne ya ci na san kowa kai kai ne ce dan adam wanda ke da laka da mai ciki da kashi kuma ta zana kaɗa wari gawa ne mai wari ne da ba cin da ta kai da lagar laka kuma cin da kashi zaka ko ba akwai cin da kashi ba cin da kashi ta da shugaban kasa ne kowa da nutse ne shi nutse ne su manya ne ba ku wani ba kashi a ciki kuma yana ga dariya ya saka ya gana akwai da takama ko shi wane ne ɗaya da kun rigimar ce da kun rigimar ce da kun suke suke da kaki to kenan da kamata ba da kai kalami gaskiya da kamata mutum ba gwada isa irin wannan tun da zaka kenan kuwa ka yi kokarin wannan rana da ba mu iya kare ma kanka ka yi kokari in ka zo kowa da kanin zai kowa ɗaya da kiyaye sama zan laka cewa maluhu wa aluhu wa amaluhu kowa ka libi ce da dukiya inda wani bargwadon libi a rike ka da shi ko da na taka ce inda mota fi kwabu ka saya a ɗaura ka a sama aje da yan dangi da abokai aje makwantai an raba ce makwantai mota ce an barta an haka je bakin makwantai aka aje ka a ɗauke da ra ko bargwadon libi shi kenan a ɗauko a ɗauko ka da kai sai lukawun za a ɗora a gyara a gyara ku liƙe can ku toshe can ku gyara nan ko wata ko ba ta narkuwa ko ɗaya ko haɗe ba su to nuka damar yan duniya da wari eh ko ina han dole tab kuma a kawo ƙasa a danna a ka ta a ka ice a kai ƙasa daga nan wannan ce a an ƙare sauran abu guda saura ya ce aiki a dukiya da iyalansa koma fare baka a amalu aikin daga shi ya aiki shi kuran an ƙare an ƙare yi abin da ya aikata kuran to kai za ka yi da wanda kai haka ne halinka wani kurin da abokin zama ɗan unguwa wani ma ɗan gari ka ace ne kaza ka shi wani da yawa da yawa ko mai suna amma kai ce misali bai sa guru da laya bai kaza a ce mai ɗan izala kurin ka ce izala saboda izala ya ce wuta ka ce mai sunan izala kurin haka ne sunan dini a ce baka ma a ce baka ma a ce baka ma kirista yau ko yahudi kai shi ne a kusan ta kullum muke cewa mutum ya rada abin da yake yi ka yarda da abin da kake kan shi yau idan kana kan tauhidi na Allah kan islam kitabu wa sunna kowane suna za a gaya ma kai dai ka san alaƙa da Allah kana bauta Allah ne kai tsaye abinda Allah ya ce mun zai ce shi kake so kai kanka kake kowane sunan duniya amma suna dubu wannan ba za ka bata ko bai canza kada komai tsakaninka da Allah ko ba kana san Allah haka in zaman to mushriki kafiri duk duniya da gona mun mun misalin ba wani Allah ya ga ya sai Allah wajen Allah kana nan kafirin ka mushrikin ka ko wani kenan kullum mutum ya da abin da yake kai dan wani kokarin bin Qur'ani sunna akan fa'inta da magabata na kware a ga ma dun sunan duniya dan waye dan waye kakka damu da su kai dai ka san aka abin da kake ko shi kaka yi don a ce da ka zan kawo sun da baka so kamar gaskiya ko gaji ai banna da kai don ka ce ma kaza zan shi ne mamaka duniya iya kallon gaskiya ta kan komi ko ka ce har sun wata nazara ke ji ai da shi ko ka bata da suna wai ya ba ka bata rayuwar lahira eh maka bata suna ma bata suna a duniya to ka suna da lahira shi ne haka zakai ka bata lahira ka abada Allah kiyaye yace yawma ta'ati kullu nafsin tujadu an nafsiha ranar da kowace ran za ta zo tana neman kare kanta wato waffa kullu nafsin ma amilat hum la zulmun kuma za a cika ma kowace rai abinda ta aikata ba a rage ma kowa abin da aikata kinan kowa ko ba kiyama da cika ma kowa sakamako a cikin lahira ranar sakamako ce Allah kamar imani ci gaba
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana buga mana misali na yanda ke ni'ima ga al'umma ko ga gari amma dalilin taka dokar Allah Allah sai zagi wannan ni'ima yau zan labarin ummul qura mahin soyuwar gari a wajen Allah a duniya kaf ita da darin da Allah ya so da ko'ina maka duk duniya manzala zai hijira ya wata ya bar gari ya jiya kalli ka'aba ce ya maka ke ce mun soyuwar gari a wajen Allah ni ma ke ni so da duniya a wajen Allah kan dai an hudda ni ma'ana abin hijira ne to wannan garin ake ba da labari kai tun abin da tabbata ke ba Allah ce wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutmainna Allah ya buga misalin wata alƙarya wani wani alƙaryar kanat mutmainna ta kasance aminatan mutmainna tana cikin aminci babu ya ba kai masa hari ya ci ya rizquha ragadan min kulli makan arziki abinci ta ko ina zuwa iri iri ba mu da ko da ba ko san gari ne yake mutanen garin ake wa magana gari ne zarar gari yake gari ne gari mutanen garin ake wa magana in wannan garin su kafirce mu ni'imomi da Allah musu in wani ni'imomi ne na zaman lafiya da abinci aminci ba yaƙi ba matsala ta rayuwa dalilin haka fa za ka Allah libatul juwa wal khawf Allah ya ɗanɗana mu wannan gari ta ce riga ina abin da yake riga aka lubuga musu azaba ta yunwa da tsoro yiri su gaba daya wannan allah musu wannan azaba ta tsoro da yunwa bai makanu sana'u dalilin aikinsu in wanda maloka a wancan farko maka ta abinci da ka sadanci magana sana ya masa addu'a allah ka sa musu shekaru na yunwa irin shekarun yusuf na ya musu al'unutu Allah gama su da bala'in yunwa irin da ka gama mutane su da ita kwarwacin sa bukari kan haka kwarwacin sa bukari wannan Allah masa addu'a shi kurin ta kai maka abinci bai shiga kullum cikin tsohon aka yi masa hari ta kai yi suka cin kashi da kirgi babu ka san ka hutu shi rabu suka yi shawara kun ga wani abin mun ji Muhammad ya nuna mugu adawa kusan kuma adawa ji wacce da fada aka yi tawaga aka tura Abu Sufyan juwa aka ce ya je iske Muhammad idan yi sun cutu suna cikin mutashi da bala'i da yunwa kala ya kyau ba zai ya yi masu wani abu Allah maka bai ayyaka cutar buhari ruwa ce tangarantawa haka aka yi wa amma kuma suke haɗa shi wa shi kuma suke haɗa waɗanda suke da shi amma zuwai sun gano addu'a shi ta kama su aka tura tawaga abu sufiyanu ne a gaba shugaban ɗan maka ya je madina kanan tun daga maka sai ya irin tada irin na ya je ya ce ya muhammad kana umarni da zumunci kana umarni da kyautawa ka je baka tausaya matanginka Allah ka nema a sauke sanu bala'in da ya same su suna cikin bala'i haka yi hudu kiriki manzo Allah ta ya addu'a Allah ɗauke musu sai a takaice dai kuma aka samu ɗaukewar wurin Allah ɗauke wurin kuma ko abinci kuma ya tsazo kuma abinci kuma ya tsazo kuma daga baya kaga shigan taka ko ka so sai da asibirin muka ce a gaza kuma ga gima da gaskiya kaga mu haka nan tun iya iya ganin gaskiya da gaggama kawai ta وكفروا بها وجاهدوا بها وسقطت انفسهم ظلما وعدوانا لا تبقى a ce wasu hadu wanda sun yi wasu hadu biya sun yi musu gaskiya a baka ba mai zama ƙarya ce amma da ce wasu ya karanta a fusu a baki duk ce ƙarya ba gaskiya wani ba amma a zuciyarsu sun yi imanin gaskiya ce ke zulman wa uluwa don zalunci da girman kai kuɗa ka ce sun komo sun bi gaskiya kamar su kuɗa haka aka yi to wannan alƙarya ce labarin maka ce malamai na cewa ƙarshen wannan hikimar Allah ta Qur'ani ta ƙariyatan hata mutum in amina ta tabbata ina ba a kada sunan ba haka bar abin ke in ma wannan ita ce ka dalilin abin misalin kan da nake an can zamanin amma wannan abin iya nan duk lokacin da kuka kafirce ma Allah kuka ba kuka taka do Allah na iya jarraba ku duk lokacin ni'ima kuma kenan kaga idan an kama alƙarya garin da Allah ya so a duniya dalilin laifi na ga mu a yanzu garin da bai suna ma akwai sunan da magaran ko nijar ko albakura ne gari ne ta kone gari tonan makacin ake magana ta kan wake na irin wannan ababe ya kamata a halka a gano a yi gyara a nemi sulu tsakaninmu da allah akwai kuskure akwai matsala kowa san dai da har abin alfahari muke nijar zama lafiya kowa a duniya alhali ba ake sarakunan su yi kowa ya yi momi zaman lahi mace baka bamu a da yanwa ga hali da muke ciki a kowa sani mai yi kokarin gyara kanunmu da Allah duwan da kowa san Allah ba san kowa san ta idan muna san nima ta Allah mu koma ga Allah wani zai addu'a ba nahi bace ba ta ce ayi addu'a addu'a a kullum mun fita musu gane su bangaren misali malamai in wani abin ya zo ya ce ai a kawo malamai a rika wani mana kudi kamar kasuwa wani lokaci ina tuna wallahi ya cikin aqidar da yawa daga cikin wasu malamai wasu malamai cewa dan na san da magana kun babban mutum ne babban malami ne magana ana cewa malamalan wani cikin abin da ke sosiya ya ce kai malami za ka yi addu'a Allah ka zama lahiya to me za ka ci Allah Allah cewa wai wai a yi zaman lahiyar su biza su ci ke su yi zaɗin wani okazin in ta taso a ci dole a ɗora maka jiya dole ka kawo kaza ta kenan ku malamai bai banta musu ku malamai tashin hankali zai zama la shi ne za ku samu abinci wallahi na abin a ci da wasu cikin malamai a ɗan uwa in abu ya zo ƙasa irin wannan tashi hankali ba malam ba ko ko ko malam kai kai baka maka garkon abin nan ya kama kama don nan zai kama ni ko hanji ban da yake tabbata ya kamo shi kai kana ya kama kaman kaza ka kaman kaza ka kamo ka kaman kaza ka kamo ka a cikin kurki ba wani wala ke ne an wa abu in yanzu kowa ya roki Allah kanin mu da Allah ai yanzu ba kamar kaza jama'a da wani gudu a tayi kun haka kun haka wa kawa Allah ake roƙo a yi tsakani ga Allah don gaskiya tsakanin ka da Allah da yawan da har ka ɗauko a kai na amurda ku ko a dashi aka da ƙasa a'a mutum zai tsakanin shi da Allah mu roƙi Allah ƙasar mu ce al'umma mu ce yin zuba bala'i ya shaye kowa cikin mu amma ba hawa wani abu kamar kasuwa wani abu daban na neman kuɗi a kawo kaza kaza da abin abu kamar kasuwa mun zama abin abin kuɗi a zo abu ga fakatin haka ake ba abu ga fakatin a ce a kawo haka ake ruwa ba ruwa haka ake in ba ruwa haka ake ta abin hazar kawon kasuwa haka wani ba yi tsoron Allah yi tsoron Allah kuma na tsoron Allah ko gaya mutane gaskiyar magana kuma addu'a kowa ke kowa ka da Allah ba ka zo ka ba ka kallata ba tun Allah yake gawa su Allah iya an sa abin da ake da shi manzala ke wallahi ba ta sanin cewa wanda ya addu'a tsakanin daga shi sai Allah wanda kuma bai sani ma addu'a ce mustajaba kana addu'a tsakaninka da Allah za a tura mala'ika iya ce maka amin Allah amsa addu'a ka kai ma abin da ka roƙa Allah baka amma abin da aka yi dan Allah Allah ta Allah ta mu da idan Allah Allah ya ce wannan al'umma da take cikin nutsuwa da ce wa daraba lahum masalan Allah ya buga misali na ata alƙarya kar aminatu mutmainna tana cikin aminci cikin nutsuwa ya tiya rizquha ragadan min kulli makan arzikin ta zama mata ta kowane bangare a kowane lokaci fa kafarat bi anumillah ta kafirce ma Allah ta tabbatar ce ma ni'imomin da Allah mata fa azaqa Allah libatal ju'i khawf ana mata riga tura ke riga ta yunwa da tsoro bima kanu sun'un dalilin aikin su Allah taimake mu a koma ga Allah kwada ci gaba
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول manzo ya zo daga cikinsu fakazzabu suka karyatar da shi fa'akhatahum al'azabu wa hum zalimun Allah ya kama Allah kama ta da azaba azaba ta cin musu suna cikin halin da zalunta kansu da kansu Allah ya gaba رزقكم الله حلالا شكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah ce ku kudu mimma zakumula ku ci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku halalan ku ci halak tsirkun da dada ya maka dama ka ci abu mai daɗi amma da zamanto halakci bayan kaki halak mai daɗi wa shukuru ku gode ma Allah ku san abin daga Allah yake kuma Allah godiya game da ni'ima da ba ku muna san sarki cewa wanda ya ci abinci bayan ya kare ya ce alhamdulillah alladhi at'ama Allah zai ba shi zai garda duk kurakuran da za a gama saman kurakuran ka kai don kama Allah godiya da nima da ya maka alhamdulillah bayan ka ci Allah godiya ya ce ku ci halaka mai daɗi kuma kuma Allah godiya ku gode ma ni'imar Allah da muku inda Allah kuke bauta to haka ya kamata ku ya ce gaba
ولحم الخنزير وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم التي إنما حرم عليكم الميتة والدم والعمل الخنزير وما أهل لغير الله به إن وانا نيمر الله قباي أهلي تكي ذاك التي يحتم نيمون ذكا علاقة باتبات باتبات idan abin sauran ababen halaka ne daga cikin ga abin da na halaka inna ma harrama alaikum mai ta tawaddan wani amma sanzir abin da aka haramta muku da naman alhanzir wa ma'amin da gairin labi da abin da aka kama sunan wani Allah wani bangaren ya zo can sun sa akan mun halaka da mukudar da mutaratiya sai dai karshe mutu ne wannan da suna suka mutu dabba haka so yake ko da tawado ko da kan danki ci ta wannan sa ka tsakin maita sai abin da sunna da manzo yayi bayani kuma irin kullu zinadi irin duk abu abu duk abu duk abu mai hira ko irin tsuntsu irin su tawo ranar nasi annabi ya zo yayi magana akan su akan su har mutum su an toge su irin da wanda annabi ya jero irin laifin cikin su ma abin da duk yanzu abin ba a jero ba Allah bai ambata ba magana bai ambata ba na ci kenan za ka ci halak tayyiban kenan kuma shi halak ita ce mai yawa wannan kuma su ne aka keɓance to wannan abin da Allah ya jero na musti ya ka haramta mana ko jini jini mun san da maganar jini wani akwai jini da ke da maganar halak na maganar jini da yake da aka zama masa faru ne bayani ka zama masa fuhan jinin ba ko ne ba jini ne kaɗawa jini da ake samu a tsakanin nama da nama haka yanka dabba da su kodan gwamna da wani jini ya wani jinin bai cikin jini haram bai cikin zama masa fuhan wannan an ce sahabbai da ana suna da nama a na raye za ka ga jini a saman tukunya ba zuwa da an dawo sabon nama da nama da jini a yau to wani jinin na sabon nama wani na cikin wani wata wata wani wata gaba bai cikin jini masu kuma wani haramu wannan halaka ne kenan kama ɗauka cikin shi kenan jini mai sunan jini haramu ne kuma da al'anadi shi ma haramu ne kuma da gairin lafi da duk abin aka kama sunan wani Allah aka zo yankawa da sunan wane ne gumki ne aljani ne wani abu daban da aka zo irin yanka da ake ake da malamai suke na lakani na sihiri a zo a ce wai wannan aka sa aka yanka sun eh aka karanta yasin ya mata yanka ko aka yankawa sai da wace mutum tawai yasin ta sai jini a zo ki wannan bayi a yau ita ce wani malami ya ce wai ana karanta yasin ya isa wanda ke malamin suna hukaciya Allah yau yake wannan bayi yau ke wannan bayi wannan a yau a jama'a da aka magana kuma malami kuma arabi da wazi wai cewa wai kuma kan kuma kan tasin da yawa kan tasin da yawa shi da kuke ga dai malamai sun hauka ce ban ta ga jiga jiga jiga ne Allah arabi wadi malamai da kan jiga jiga jiga to sai kan tasin in waya sun sura ta sura mai girma sura ta mutabata da risala da tashin kiyama amma wa ba su ba wani sura ce wa ba ka da yawa to dole ka dole barin hanya ne hanya aka sabu bari da ita aka ce yasin za maka mai sarƙa da ta saya da suke bari da haka mai sarƙa wa yasin a ce a kun za hau hau da taka ko ka bar gari hadu wannan kaga lalacewa ce ta wasu malamai wasu malamai suka lalace suka mai da qur'ani abin sigiri abin da yahudawa suke malamai yahudawa sun suke suna addini a yi yasin a haukata mutum a yi waye a wa kurciya a wa kiciya a haukata mutum su wani barin hanya ne shi wani shi Allah wata ran Allah wani diga shi ya mutu mutum ta cikin abin da suke zuwa suke jangalin musulmi masu rauni kun ga mu a cikin addinin ke salama salama salama kura ke salama mu addinin hukum naku kun ga ana kashe mutum ana haɓuta mutum a kan ta mutum yasin ta bace da kuma kan addinin ku ka ga wannan zara ce nace ka ga wannan shi qur'anin ba shi ne ka ayi a san halkata ko a kashe ko ta bace da musulmi ne lalace musulmi ne lalace yake wannan aikin banza da alkur'ani kur'ani iya nan wurin shi lalacewa ce bai da alaƙa da addini bai alaƙa da musulunci a ce a wawon mutum ya san ko haukata ko a kake ko babu ko a waki ce ya san ko ta fata ya dawai duk wannan wallah bar hanya ne wannan to shi muke fata irin wannan abun lazim a yi ƙoƙarin kauce musu ne neman tsira ya nesa da su kurin ƙur'ani ƙur'ani ne kwar babu komin zai rahama a cikin kwar wani yana ganin ya kamata don lokacin namu ya zo ƙarshe Allah ce mafi mai kamsa ta sama Allah a duk da zan fi da ayi ya ce fa manin tura gaira babin wani adin fa inna Allah ga fura mu duk wanda wani abin da aka jero na musse alade menene wanda tsananin bukata za ka ga musse baka bata za ka mutu daga alade an halitta ma cin alade da kuma mutu ko wani abu na haram da da baki mulaki sai ta mun da kuma ba bukata kuma kanta ta ta mahalar da kururin Allah ya salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar yawa muku bayanin addu'a kullun cikin addu'a kuma tsakanin da almin addu'a Allah kawo zama in wani sani Allah kare mu san da mu gaba daya Allah kare mu da mu gaba daya duka ba hanya ma Allah shi ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar da kai ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته